الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فذكر لي جدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا هدي بيض ربيع الأول shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na biyu a sura ta arba'in da shida idan ka faro irge daga sama za mu tashi darasi na uku aya ta ashirin da shida suratul ahqaf muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai a fassarawa daidai ba mu ji kun aiki da abin da za mu ji bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناهم فيما مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad makkannahu hakika mun ba su ima irin abin da in makkannahu fi irin abin da wato ai ma makka in din nan bi ma'ana ma makkannahu fi ma in makkannakum fi irin abin da ku ba mu ba ku ba abin nufi magabata na baya adawa da samuda da manyan kafirai da aka yi a baya irin abin da Allah madaukakin sarki ya ba wa ina al'ummomin na baya to ne yanzu duk ba a ba su ba duk wani abu da kake gani na ci gaba to an yi fiye da shi a da yanzu kawai wani abu kake tsakura ko kuma maimai ake yi dangane da abin da ka samu to shi ne Allah madaukakin sarki yake waje Allah lahum sam'an sannan wayannan waɗanda muka yi wata goma ci da baiwa mun sanya musu ji domin ji baiwa ce mutum ya farka da safe ya ji kunnen sa yana jin abin da ake ji baiwa ce babba ba za ka gane haka ba sai da ka tafi bangaren CNT a asibiti ka gane cewa wai suna da problem na ido ka na kunne ka ga wani so yake in zai ba da zuciyar da gaba ɗaya kunnen sa ya dawo zai baya to kai ko yanzu ko kobo baka bayar ba amma na ka ka tashi lafiya lau da shi to shine wa autaran da ido yake cewa zaka ji na laraba suna cewa al'ainu sayyidul jasadi wai shi ido shi ne shugaban jiki gaba ɗaya gangar jiki kuma haka ne gaba ɗaya gangar jiki ido shi ne jagoransa da zai ce wa afidatan da kuma zuciya kwakwalwa Allah ya ba su zuciya da za su rika bambance abubuwa daban-daban amma duk wannan baiwar da Allah ya jira uku fa ma agna anhum sam'uhum wannan jin na su da kina na mutu komai ba shi amfanin ji idan ka ji gaskiya kai amfani da ita kari su zuwa ka karɓar gaskiya amfanin gani idan ka ga abu mai kyau ka yi amfani da shi ka kauce wa mara kyau amma za ka ga kurukuru akwai wanda za ka ga wannan abun kwari ne kan wannan baki ne kirin amma wallahi yana kallo ya kuma san bakin da yake da jiki zai dauka shi ne Allah wa rahmatin sarki yake wato ba ma abna anhum sarau jin su bai amfana da su bai wadatar da su komai ba wala abdaru ba ka na idan shi ma bai kina na musu komai ba wala aqidatu ma haka nan zuciyar da Allah ya ba su ya ka rika kiyaye abubuwa ta bambance da kyau da mara kyau ba ta kina na musu komai ba min sai ba su tsina na musu komai ba in saboda kanu yajhaduna bi ayatillah kamar ka tambaya ne dalili Allah yake saboda sun kasance suna mutunta ayoyin Allah kullum abin da muke faɗa kenan ilimin ilimin ancient na science ba shi dai ya kware duk duniya ba kai saka ce bai san sayin ba sai suka binciri wasu abubuwa amma wannan ilimin bai shi na na masa komai ba domin har ya koma zuwa ga Allah jinsa da ganinsa da hangen nezarsa da yake yi bai sa ya hango cewa Allah kaɗai ya cancanta a bauta ba haka zalijo haka a biyan ofisi gaba ɗaya duk wa'annan su kalma gaba ɗaya su ilimin su bai shi na na musu komai ba kai da zaka zo ka karanta yanzu ka dan zaɓi ɗan nitil abu da gaske ka iya kuma amfani da shi wajen wato taimakon rayuwarka kuma ka bi Allah yadda yake so to ka fi ta alkhairi a gurin Allah yadda ka ga ilimin ko farkon su baka kama ba amma kai ka yarda da Allah ka kuma yarda da tauhidi Allah shi kadai za a bauta wa shi ne bambancin ka قل أبا غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون kaga taron su gaba ɗaya farfe sojin nan don da suka kware a harka ta rashin sanin Allah amma sun kware a harkar duniya gaba ɗaya taron su Allah a jahilai ya kira su me yasa saboda ilimin su ne nuna musu cewa lallai duniya fa ba ne ta ce ta yi ta ba wannan kaiwa da komowa da ake yi ba ne ta ce ta yi ba ruwan sama da yake sauka akwai wanda yake kaddara ruwan sa ba ne ta ba kai kuwa ilimin ka dan kankani ya yi da cewa lallai Allah yake saukarwa kuma bi miqdarin abu da kaddarawa to ilimin ka ya fi kima da daraja a gurin Allah sauƙin shi shi ne Allah bara kuke sarki yake wa haka bihi sanan ya lullube shi yake wa yake ne ma gano da yi ya taje wa abin da suka kasance suna injiri da shi shine yazo yake wa Isra'ila alkiyama ma da yake wa laqad makkanna al-umama salifa hakika mun tabbatarwa mun bawa al'ummomin da suka gabata fi duniya a duniya min al-amwal mun ba su kuɗi wal auladi da ƴaƴa kaga mutum yana da ƴaƴa ɗari biyu ɗari da hamsin ɗari da saba'in sai yanzu ya yanka rawa a inda suke kiristi ga muni su sai ce wa ɗai na min ha malam na ɗikun mislahu mun ba su irin abin da ku ba mu ba ku irinsa ba wala qariban minhu malai yake ko kusa da shi ma bai kai ba ba wai irin sa ba kusa da shi ba ku taka wato da ku kama kafa su ba a abubuwan da aka bayar shine waje Allah lahum jama'an wa absaran wa afidatan fa ma abna anhu ma kanu fa ma abna anhu ma kanu bi yastahzi'un fa ma abna anhu tabuhum wala absaruhum kai wala afidatuhum min kai id kanu yad'una bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un ai ma da yake wa haqa bihim al'azab hakan ya janyo azaba ta kewaye su wannan kan da narku allazi kanu yakdibuna bi wanda ta kasance suna karyatawa ne wa yastawi'una wuqu'ahu suna nesan ta faruwarsa a gurin cewa ba wani abu da zai faru cewa mutum ya mutu a taje shi duk karya ne bayan an taje shi kuma aimar azaba sun karyata ba haka ruwa ayyuha al-muqaddabu bale yake ku waɗanda ake magana da ku ku kiyaya amfanin karanto ayoyin alkurani da hadisai shine idan an karanta ba ka ji da kai kawai ka tashi kamar bai rude ba a'a to ake ka apply din sa ta ka rayuwa kai kuma me zaka kiyaya dan kar Allah ya saba ka da irin wannan laifin sai shine abin da malami yake ga mana nan ai ta kunu mislahum cewa an ta kunu mislahum dan kar ku zama ai Allah ta kunu mislahum fa yusibakum mithla ma asabahum min al'adab dan kar irin abin da ya shafe su na azaba ya same ku في الدنيا أو أن الدنيا والآخرة لكم الآخرة في الله يجيب ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصروا الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إثم وما كانوا يفترون الله مرحبا سنسرجيك ولقد أهلكنا ما حولكم حقيقة وزومون هلكا دواء لسيجيكم ko mutanen maka su ake ba wa labari yanzu mun halakar da waɗanda suke gefen ku min alqur'ani daga alqarim daban-daban wa sarrafna al-ayat sannan muka tadribi shine muka tattauna wa ayoyi salo wani lokacin Allah ya bayani akan azaba wani lokacin ya bayani akan rahama wannan shine tasriful ayat kadalika tasriful ayat kamar aka muke sarrafa ayoyi Allah ya bayani aljanna ya bayani wuta to shine Allah madaukakin sarki yake la Allahu yarji'u ko sa dawo duk muna haka ne dan su dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki domin Allah baya so kowa ya shiga wuta to shine ba da yake gaya mana anan wala kada halakna ma aula kum min alqura'i ali ahli makka ana nufin ku mutanen makka mu halakar da waɗanda suke jifan kada halakar lahu da umamal mukazziba yorufi al'ummomin da suka karya da manzanni mu halakar da su inda Allah mimma haulahu ka'ad waɗanda suke jifan makka kamar adawa mutanen annabi hudu wa kanu bil ahqati bi hadramaut suna da ahqaf abun da ake kira hadramaut a garin yaman wa samud da samuda zuma wa kanat manaziluhum bainahum wa bain sham ko kuma gurin su yana tsakanin wato adawa da sham wa kadalika saba haka nan mutanen sabani da karka da sabani fi maskani ko fi masakini aya su je ce wa ma halin yaman su ma yaman ne ومدين da mutane annabi jahil shi ma Allah ya raka su wa qala dina riki suna kan hanyar domin mari ila Gaza idan mutum ya tafi daga Makka za ki Gaza eh shine wato Gaza filin Gaza ne Gaza da ake faɗa dole ka guje ji wannan gurin anan hanyar su kuma gurin ke wa kadalika buhaira qaumi lut aka na wadanda ake kira da buhaira mutanen annabi lut alayhi salatu wasalam kuma akan hanya ce wa kanu ya buru na biha ayyazar duk mutanen maka za su wuce da muka harka kasuwancin suna wuce wayannan garuruwa to sai Allah ya ce kina mutu cewa mun halakar da waɗanda suke jibin na daga alƙaliyu daban-daban ka ga kuma Allah halakar da ku zai ba abin da zai gagara domin an ba ku misalai wanda suka fi ku karfi suka fi komai na rayuwa yadina yake wa sarrafna al-ayat Allah yake muka tasarrufi akan ayoyi muka kawo ayoyin azaba muka kawo na rahama me yasa la'allahu yarjauna didan su dawo wa'azi ne ake kai idan su dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah yake walau la nasarahu alladhina taqadu min dunillahi qurbanan aliya dan me yasa shine laura dan me yasa nasarahu alladhina taqadu min dunillah alladhina taqadu min dunillahi qurbanan aliya wadanda wato suke suka rika ko ba bayan Allah madaukakin sarki a matsayin alloli makusanta me yasa wato ba ce mace su ba me yasa Allah yake ban bari wannan magana sallu anun gubbati idan kuma ka ni dama wa rabin jirgin jiki idan mutane ne ko malaiku su ma ta kansu suke gaba ɗaya sun barranta da malaika jibril ba ruwan sa malaika israfil mika'ilu ba ruwan su ballantana annabawa annabi isa alaihi salatu wasalam duk a duniya ya bauta da masu bauta ba duk a duniya kafin a je kiyama ba ya faɗa cewa shi ba ba Allah bane kuma ya gaya musu duk abin da zai faɗa ya faɗa saboda haka shi ne Allah yake zallu anhu me yasa wa zalika isko wannan abin da suke faɗa isko kirkirariyar ƙarya ce shine al-isku innal ladina ja'u bil iski usbatun minkum domin da su shine kamar da abu ɗauka ya dawo wal mu'tadikatu ahwa al mu'tadika kaga fagajaha ma gaja saboda haka kaga mutane da bulu ai abin da yasa ake kiran su da wannan daga garin akai gaba da yadda za ka dau kwano ka kifo shi haka haka ake wa garin mutane da bulu ita za ka dau kwano da ruwa yanzu ka juye ko da abinci ka jibe juye shi gaba daya aka aka yi sai da aka bari gaba mala'ikun sama ta daya suna jin kirkirar da ruka kajin da ruka sai Allah yake a cikin su wa ja'alna aliya asafila wa amsalla alaiha hijaratan min sijilin mabdud aka aka yi aka biyo su kuma da duwatsu na wutar jahannama suna biye ɗaya bayan ɗaya to saboda haka shi ne al'isku shi ne mutum ya kirkiri ƙarya wannan ƙarya ce kirkirarriya wa ba ta yaftaru da kuma abin da suke kirkira na wata ƙarya da a domin a kirkira shi ma kirkirarriya ƙarya ake yi shi shi ne ma da yake gaya mana anan ai ban za a bu anhum a awada ma kanu ilayhi wa zalika yakum ai kadri wannan ƙarya su ce ko kidri wa ma kanu yaftaru wa qira'u bi ittikhadi iyyaum aliha kirkiran su da suke wajen rukun alloli daban wa kada kabu ba da yake wato sun yi asara wa kafiru sun tafi fi ibadati laha wajen bautawa wa nan gumakan da suke wa atibadi ba alaiha da dogaro da su da suke sai Allah yake وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أنفسوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم Allah ya ce wa in ai wasko ka tuna in sarafna lokacin da muka juyar da ilaika zuwa gare ka nafaran min al-jinn wata tawaga daga mutum uku zuwa goma yake cewa nafar wasu kuma suka ce zuwa har saba'in da wani abu shine nafar ka tuna lokacin da muka juyar da wata tawagar aljanu wato wata tawaga min al-jinn daga cikin aljanu ilaika zuwa gare ka yastami'una al-qur'ana suna sauraron karatun da kake biya na al-qur'ani falamma habaruhu yayin da suka halitta annabi alaihi salatu wasallam yana sallah asuba da shi da sahabbai yana ji alqur'ani a fili kalu sai suka ce an fiki kowa ya kiri in ji aljanu suna ji annabi na karanta karatu sai suka ce to kowa ya kiri falamma mu bi annabi na gama karatun wallau sai suka juya ila kaumin zuwa ga mutanen sauran aljanu da wa kuyan da yake asiri aka tura kai da nin da yasa aka tura su je ki bincike ila kaumin zuwa ga mutanen su mun bi ne sune muka gargadi su wayannan da suka bi suka biyo sun koma kaga anan zaka ce agna anu zambu wa zaru wa fi da tin ke shi yanzu kaga jin su da ganin su da zuciyar su sai muka amfani domin sun dauko wa zai har sun zo suna yi wasu su kuma can mutane Allah yana kalubalen su amma agna anu zambu wa la abdaru wa la afidatu domin jin wa'azi sai amfani da shi yake bukata domin Allah ya riga ya san waye dan adam idan ba wa'azi kowa da ya jigauta domin duk kowa ya kai sai ka shagala amma wa'azi zai ka yau da gobe insha Allah da Allah daga zuciyar ka kana ta kokarin wange gurin da ya saka yau da gobe shi za ne da ya wanda manyan su sai ko kuma tamboji ke faɗa gera to abin da zai sa mutum ya jaru bibiyar guraren wa'azi zai sa yau da gobe sai ba ya jin wani abu wata ran ya dauka kuma ko sai dangata dai za mu yana yin sai ta sai ta baya baya biye da wanda baya jin bawa a jin kwata kwata to kaga aljanu ba kenan shi za har a yanzu idan mutum yana rufe ya da karanta irin ayoyin nan ga aljanu masu ilimi za ga hankalin su na tashi ana karanto irin wayannan ayoyin suratul jin karshen suratul ahqaf irin irin wayannan dai suna ji domin akwai malamai a cikin su akwai masu ilimi akwai masu gane ayoyi yayin da ake biya to shine Allah madaukakin sarki yake wallau ila qaumihim munzir suka biya zuwa ga mutanen su ne mutuwa su qalu da suka je gurin mutanen su suka ce ni ya qauma da ya ku mutanen mu inna kani aina kitaba hakika mun ji wani littafi unzila min ba'di musa an saukar da shi ne bayan annabi musa alaihi salam sun san labarin annabi musa amma ba san na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba musaddiqan li ma bayna yadayhi yana gaskata din littafin da yake gabanin sa an gane ko shi littafin da yazo a taura injila da sabuda a baya zabura wannan littafin yana goyen bayan sa yana gaskata shi ya bi ila alhaqi suka ce kuma wannan littafin yana shiryawa ne zuwa ga gaskiya wa ila dariqin muttaqin kuma yana shiryawa zuwa ga hanya ne gaskiya in ji aljanu suka ga yawa aljanu ɗan uwansu cewa ga abin da yake kaga wannan wa'azi ne na daidai suka yi akwai mala ya kawo wato hadisai da yawa amma za mu karanta ɗaya ko biyu da ya jawo wanda ya sa na asbabul wurud nau'in nan ayoyi dalilin da ya faru imam ahmad ya kawo hadisi daga abubakar albayhaqi shi ma ya bayar amma imam albayhaqi kai shi ma ya kawo a cikin littafinsa da la'ilin nubuwa daga abdullahi da abbas yake cewa yana kawo abin da annabi alaihi salatu wasalam wato ya karanta wa aljanna yake wata rana annabi ya tafi cikin wata tawaga cikin sahabbansa ya tinkari wata kasuwa da ake kira suku okas ita wannan suku okas din kamar baje koli ne da ake yi duk shekara yahuda da sauran laraba da gefe kowa yana bakinta sai a ware wani lokaci sai karshen watan kaza za a je kowa ya kawo kayan da ya kware a kai ya kawo sai a duba a ga wanda ya yi bajinta ba za a kuma kamar yadda da yake shirin da a yanzu su kuma suna yi duk shekara to annabi alaihi salatu wassalam ya tafi wannan kasuwa idan ya je wannan kasuwa abin da yake yi wa kad hila bainal shayatin idan ya je wa'azi yake kun ga ba dan masu zuwa wa'azin kasuwa sun bata abin da bara da da lamba gani ba ai sai a ce yana da asali wa'azin kasuwa ko in ka kalle da za kawai ɗan talita ne zai ba da labari ɗari da hamsin ya ce da layarsa kuma da maganin da na tsawon mutsawa kaza abin da suke yi kenan za a ganza an mai da su yan kwamiti ko mutum zai zo ba aya ba hadisi zai dai ta kawo wato labarai ma an zana lawo da hannun sun da me dan dabara ne a cikin su ma yake iya ɗauko zambiyo da gaji ne na kala rawi ya ta ba da labarin rawi kala rawi shi ma kala rawi ana cewa kala rawi ne ya saboda a cikin littafin kawai tsarin rawi kaza kawai labarai ne da marasa kan gado a littafin shi ma za aka samu wannan tsarin rawi din saboda tsaba karanta wannan to gara ma tsarin rawi shi yana ana dan janyo aya wani lokacin da ya fasara su da labarai ne za su ta bayarwa da wani ma zai zo ya da mara abubuwa daban-daban bayan ya gama ya je da wasu abubuwan daban to shi annabin ya je wa'azi ne sai amfani da wannan damar yahuda na kowane bangare manya suna zuwa sai sai kawai yawa a zunta a wannan lokacin kuma ana samun wasu daga cikin gaska su mutumin da har su koma garin su su jawo su shine hikimar zuwa da to kaga sabanin wa'azin kasuwa da ake nan to sai yake Abdullahi dan Abbas yake cewa to Annabi alaihi salatu wasalam ya ce karuwan nan kasuwar sai aljanni suka zauna a tsakanin su suke kai kun san dai da muna zuwa mu tato irin tattaura da mala'iku suke yi abinda Allah ya gaya musu zai faru da mutanen bankasa to amma yanzu mun je wa anna la masnat samaa fa wajannaha muli an harasan kadidan wato ba mun tinkari zaman sai muka samu an zuba wata tsaro da da ba ta zubawa ba wanda yake faruwa ne sai wasu daga cikin aljanin ke ce tabbata wani abu yana faruwa domin yanzu har suka ce an fara harbo mana wasu irin wani irin tauraro mai aman wuta yana biyu me yake faruwa ke kana da shekaru muna zuwa mu tato magana domin suka kamar yadda annabi yake faɗa a hadisin bukari idan suka je suka tattau suka ji tattauna da malaiku ce wani zai arziki wani zai huta jin gauran kaza wani zai zai arziki lokaci kaza wani zai haka wani zai aure duk ana faɗa na abubuwan sai kawai aljani da ya kiro magana da ba hawa hawa take sai ta kawara kare shi ma zai kasa sai su zo idan suna da boka browser kun biyo wata baiwa Allah kwanan da take wata take ga wai don Allah ki tsara addu'a browser dina ya mutu a wannan satin na ji wannan kalmar wai browser ce ne browser sai ta kawo da jama'a ai boka ke shine browser ne mata browser cewa duk abin da yake wai wai na aiki yake mata wallahi bai gama ba kuma ga shi ya mutu a kai da addu'a Kajiyar ji kala-kala, ka zo browser, saboda haka mai jijjiwa mata abubuwa a kai yaji da Allah wai a ta taya ta tsawon da ake gaya wannan ni na santa cewa ta taya ta addu'a a wai browser din da ya mu ai ta kai tun da jini bai gama mata wani aiki ba kuma ga jiwa to wanda rage hankali irin naki ba ma abina ana samaha wa basaraha wa afidataha ko kaga ita ma haka kenan kamata yi in da zai wani abu ya ya mutuwa ba ai sai zauna kuma zai da dogon jinya ya ce rashin lafiya ya mutuwa tun da ya kaga wannan ba abin da zai yi ki koma gurin rabbu samawa to lafi kawai wanda shi la ta kuro ke na din baya gingiri ba da dare ne gurin da zaki koma shi ne ai ya kaje wa kansa burawa da ko ya ta yana ta kwace mata kuɗi saboda haka wannan jini an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan kalmar annabi yace da sun samu ta guda daya sai su zo wanda suke da gojiyejin na aljanni sai kawai sai su gaya mara amma kafin su gaya mara shi wannan bokan sai sun ta kuɗa da ƙarya ɗari haka annabi haka annabi alaihi salatu wasallam cewa sai sun ta kuɗa da ta kuɗa da ƙarya ɗari shine wani lokacin za a ga an samu ko incident da ka zo idan mutum yana gojiyatin da aljanni mutum ya zo gurin ka kafin ka bai ciwon na aljannin shi ne zai zai ga wa bokan cewa ai ga abin domin shi min jarul wasu wasul kannas da abin da zuciyar ka take rayawa yana iya sani to da haka shi zai je gaya wa malamin ya rika raɗawa kana zaune za ka yi mamaki zai ta bayani a ta harka gudun da kai wanka ne in joyi ne ko lok sai ya faɗa wallahi in miliya ne duk sai ya faɗa man da ka shafa in ka ce baka da kuɗi zai ce wannan yan ɗari ɗari na da kanka ba na waye ga su nan yan naira dubu kaza duk zai gaya ba aljanin ne yake gaya ba amma shi kafin a yi wannan sai ya je sai ya yi yarjejeniya da shi zai zo akwai wasu abubuwa na kulumboto da ake wani littafi har yanzu akwai littattafan ko ni na da wasu ake cewa idan ka karanta wasu abubuwa ka yi wa ka biya wa aljanin bukatunsa to shi kenan zai ce to daga yanzu ga phone number dina misali wasu lambobi ko kuma wani abubuwa yadda ka san in kana so ka kira mutum da waya to kai akwai wani abu da za ka yi kawai sai ka biya zo za ku yi negotiation kana so ka rika kallon ta ido da ido yayin da yake ma magana ko kawai raka zai rika ma duk a wayannan matakan akwai su littattafai ne suna na ana zai su yanzu ne ma na ga sun ɗan buya amma har yanzu akwai wasu siyarwa a kurmi wanda za ka je karanta ka bi ka'idodin da kanka wani sha biyun dare wani sha biyun rana wani cikin dare za ka zo ka fito ka yi abubuwan duk abubuwan da aljani ya faɗa kai kawai wani ma zai gaya ma kana son ka ganshi ido da ido kurukuru zai fito ya gaya ma to shi kenan daga yanzu duk lokacin da ya buƙaci ka za ka yi ba injini yake so a zo wani zai gaya ma idan kai ma wannan shi ma duk abin da kake buƙata zai ba abin da suke yi kenan ba masu amfani da aljanu banda waɗanda suke su kuma ba ma aljanun bane dabaru ne kawai dabara ce ta zamani kawai da wayo wani idan ka je gurin sa wani istikara ko ko ko za a duba ba za a ma istikara zai ga yawan shi ba amfani da aljanu ke dabara ce ba in ya ɗauko qur'ani wani dabara da yake qur'ani zai ce ka buɗe kana buɗewa da ka buɗe ayat da ya fara kallo da ita zai interpretin matsalarka shi ne kawai shi ba ya amfani da aljanu tsabar wayo ne wani kuma akwai application yanzu ma da ake amfani da shi akan waya da zai daddanna ya daddanna wasu abubuwa ta gaya mar wani abu zai baka amsa shi wannan da ya zo da kana buɗe Qur'ani da ka miƙo ma yana buɗe ido in ya kalli innal ladina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula ba ga ya ma zai ba zai fassara abun ka da abubuwa da fa'ali da abu mai kyau cewa ba ka da matsala ai ba dai jaraba za ka bai ko a za ka karka da mu ba kasuwanci bane wani za ka ba komai je ka kawai kawai abin da ake so ka dubu hamsin ka je ji kenan kaga wannan isima dabara idan ko yana bude ido yaji innal ayyaga innal ladina kafaru bi ayatina to fa mithlim nara zai ga yana ta girgita kai ba zai ga ba ba ya ta haka um browser ya aka yi ne kai ana tai sai zai ce abin nan na ba akwai matsala hankalin ke tashi zai ce to yanzu dai ka dakata amma ajiye dubu ɗari saboda je mun tura Nijar an siyo wani turare da za mu kwanan zaune wannan dabarar za a yanzu wani a zaune za a kwana amma akwai wani turare za a ce ka je ka siyo an gane wayo ne kai kace ka rasa sai a ce to ai ba ma dole ba zai samu anan ba mu ma aljanu ne suke siyo ki a gari kaza saboda ka ba da kuɗin kawai ki siyo wannan dabara za a yi a kwace ma kuɗi wani kuma tarbi tarbi ne a gaban sa kana gama magana sai da koko ya ce ka kamo idan ka dauka in ya ga dama kai za ka rika jadi inda ka dauko ba farkon da dalin za ka fara ba duk inda ka kama sai ce karka ja a hankali yana ta motsa bai ka san me yake faɗa kana jin na farko zai ce Allahu in ka ja nabi zai ce Muhammadu na uku zai ce Jibrilu na hudu zai ce Shekan haka ne ta zuwa ya biyu kana dawowa kan ladani zai ce dakata idan ka akan Allahu ya tsaya in shi yake ja ko kai sai fassara ma abin da cewa akwai nasara ba kai da matsala ko ta ji ko wannan ba rainin wayo bane idan ya zo kan Muhammadu sai ce kai akwai matsala amma ka danki kaga wannan kafirci kan annabi alaihi salatu wasallam da ce da matsala kafirci ne jalla zai ga ma zaka da dan samu tangarda amma zaka zaka wuce jibrilu kuma zai ce hijji shi ma malaika jibril ta ka ta same shi saboda haka 50 50 matsala 50 sannan nasara 50 ana cewa ke dan ko zai ce ka shiga uku ka lalai sai wayo ne wannan wallahi dabarun da suke yi kenan wani abokin mu da muka yi karatu da shi yace ya taba yaron wani boka yanzu Allah ya taimake shi ya zama cikakken wato ahlus sunna ya daina wannan bokaci yace amma su ne wasu yanka kaji haka yake mu nace wani lokacin ina zo dokare ne yace kun ci kaji yace ai da mu yace wallahi malamin na son cin kaji ya san abin da yake yana da aljanu yanzu zai tura ma aljanu ya dungure ka ba ya san matsalarka da daddare kawai za a je aljanu ya hana ka bacci ka ce amma turi kana zuwa shi zai ce ya ga aljanu ke cewa ya kawo kuɗi to a kyale shi kenan sai ka warke sai lokacin da yake ƙara buƙatar kuɗi ya kuma cewa wai wa za a zunguro ne sai a kai wa ne ya yi kasuwanci ya samu kuɗi ya ce to a zunguro mana gidan gidan boka ba kuɗi gidan buraza wayannan su ne ba wanda ya dogara ga Allah ya yarda da shi to zai zauna lafiya zai zauna lafiya to zo da haka wayannan shi ne to su wannan aljanu suna dawowa sai suka zo suka gaya musu cewa lallai wani abu ya faru cewa mun kasa zuwa musu ta kowannen magana da muke samu sai wanda suke tare da suka ce lallai wani abu ya faru abinda muke so da so da ku fadri mu masharikal ardi wa magariba kowane aljini ya tashi ba gaba a tafi a yawo a bankasa a je a duba a ga gabas da yamma kudu da arewa a je a ga wanda ya faru wanzu ma hazan ladhi hala bainakum wa baina qabri sama ku zo ku dubo ku ga me ya shiga tsakaninku da labarin sama fan sarafa ulaika nabar alladina tawajjahuna wa tihama kaga an kasa su yanzu shi kuma annabi alaihi salatu wasallam ya tafi wa'azin kasa zai wa aljanu wa'azin kasa ne shekara saboda haka wasu aljanu sun yi hanyar tihama suna yin wannan hanyar ta Tehama inda Annabi alaihi salatu wasallam ya tinkara huwa bi natla yana wani guri da ake kira natla amida ila suqi ukaz ukaz ya tinkaru wata kasuwa da ake kira kasuwar ukaz wa huwa yusalli bi ashabi salat al-fajr aljanuna zuwa sai suka tara annabi yana wa sahabbai kalla azba falamma sami'u al-qur'ana istama'u lahu suna jin qur'ani sai suka saurara gaba ɗaya wanda aka tura da ke asiri fa qalu jiska fi hada wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabari sama kace wannan muryar da kuke ji na mun rantsi da Allah ita ce dai daga sai ta bace tsakanin ku da labarin sama wannan muryar da muke ji fa hunalika hina raja'u ila qaumihim suna dawowa gurin mutanen su suka ce ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba shine qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا ya musu uhiya ilayya ammun wahayi annahu sama'a nafarun min al-jinn lallai wata tawaga daga cikin aljanu sun saurara wa qalu sami'na qur'anan ajaba cewa mun ji wani abun biyawa mai ban mamaki aka ce ga yawa aljanu da suka tura mun ji wani abun karantawa mai daɗin gaske gaban mamai bar ku jima ya hadi ila rushidi yana ji yadda mutane zuwa ga hanya ba daidaiciya walan mushrika bi rabbina ahada ba za mu ƙara shirka da ubangijin mu ba za mu ƙara haɗa ubangijin mu da kowa ba in ji aljani amma kaga abun mamaki su da kan suke faɗa wannan amma wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni abin takeici kenan sai aka samu wasu daga cikin mutane suna neman tsari sai mutum ya je sauka a wadi a cikin duwatsu sai ce ina neman tsari da wato babban aljanin wannan kwarar daga nan aljani ya gane dan adam tsoron sa yake amma da duk inda mutum ya je ya zauna aljani kwashe kayan sa yake ba gurin wallahi duk inda dan adam ya zauna duk da baka ganin sa kana zuwa domin ya san Allah ya baka makamai na addu'o'i kana zuwa guri zai ɗebi kayan sa ya ba gurin amma da suka gane cewa tsoron sa ake yi ba za su mu rahaba wannan sai kara musu dagawa da duk aje mun kita sai suke dan daga kafada idan ka zo ma kana kai sai su make ka sai aje ka zo inda su amma asali aljini gudu ne duk inda mutum ya zo to saboda haka wannan shine wato yadi ila rushdi ba man nabi to shi ne abin da Allah yake gaya mana ya kawo mana ajibu da ayyalla يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من قلوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين Allah madaukakin sarki yace ya kaumana suka ci gaba da yi wa ƴan uwansa aljanu wa'azi ya ku mutanen mu ajibu da ayyalla ku amsa kiran Allah ku amsa kiran Allah madaukakin sarki wa aminu bihi sanan ku imani bihi yaghfir lakum min dhunubikum zai gafarta muku wasu daga cikin zunuban ku wasu kai haka wa yujirkum min azabin alim sannan zai tsiratar da ku daga azaba mai raɗaɗi domin yadda za a yi wa ɗan adam misali ranar alkiyama haka za a yi wa aljanni yadda aljanni zai shiga mutum zai shiga aljanna ko wuta haka aljanni zai shiga ka karanta hadil arwa ila biladil afrah na babban malamin shekul islam ibn al-qayyim a wannan littafin zaka ga ko kuma littafin dari sa'ada kaji yadda ma musamman ma dai duki biladil hadil arwa din anan ne ya tattauna matsaloli na aljanna to za ga ya tattauna wannan matsala cewa babu wani matsala cewa aljani da yadda Allah ya aiko dan Allah ya aiko annabi alaihi salatu wasallam zuwa ga mutane to haka ya aiko shi zuwa ga aljanu aljinnu wal ins gaji nan da Allah ya bayani a cikin alqur'ani zai ce fa bi ayyi a la rabbikuma mutum da aljan ake ni kuma yake wa liman khafa maqama rabbi da aljani da mutum da aljani saboda haka idan aljani ya ji tsoron Allah ya bi Allah shi ma za zai shiga aljanna sai dai tambayar shi ne a sufar ka zai shigo wallahi wa alamu amma dai ka san dan aljanna ba ba za ka rubuta shi ba yawa kawai abin da za ka kawo a ranka kenan duk wani abu da zai dame ka babu ji aljanna babu ji aljanna to ka san kowace tufa za a shiga cikin aljanna sai mai kyau kawai abin da za ka hararo kenan ni kan ban san wani nasi da ya faɗi da turan ba amma dai abin da za ka hararo Allah ya alƙawari duk wani abu da rashin jin daɗi dan aljanna ba zai haɗu da shi ba to kaga aljanni ba zai shiga cikin aljanna ya furgita yan aljanna ba ya riga ya zama dan aljanna sai shi ma yana cikin annabiwa da jin dadi ke to shi ne ya kauma la ajibu da ayyalla ya ku mutane na mutanen mu ku amsa kiran Allah wa aminu bi fi imani bi yaghfirukum min dhunubikum zai gafarta muku zunubanku wa yajirkum sannan zai tsayar da ku min azabin ali daga azaba wanda take mai radadi sai Allah ya ce amma ba kun ga wa kadalika risaliful ayati kenan sai ce wa man la yuda'i Allah ku sani cewa kashe ni ku wanda bai amsa kiran Allah ba balaysa bi ma'jizin fil ardi ba zai gajiyar da Allah a ban kasa ba duk inda zai Allah bai kama ba ba zai gajiyar da Allah ba walaysa lahu min duni awliya ko ba shi da wasu masoya koma bayan Allah ba daukakin jirki majidin talaba majidin talaba in ba Allah ba ulaika fi dalalin mubin lalle ma shi irin wannan dabi'a suna cikin bata mabayyani sai Allah ya ce أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah ya ce awalam yarau sun ba ta gani cewa wato annallaha lalle ubangiji madaukakin sarki allazi khalaqa samawati wanda ya halitta samai wal arda da kasai walam ya'ya kuma bai gajiya ba bi khalqihinna wajen halittar sama da ƙasa ai da kanka yake mun halitta samai da kasai wa ma masana min lugu cewa gajiya ba ta same mu ban da Allah kai da zaka je kai aiki ka ce ka ka gaji wallahi madaukakin sarki yake mun halitta samai da kasai walam ya'ya kuma bai gajiya bi khalqihinna wajen halittar su ba ba sa ganin cewa mai wanda yi wannan halittar bi kadirin mai iko ne ala an yi wahiyar mauta iko ne da shi akan ya raya matattu sai a suratul baqara Allah ya fara baka misalai cewa shi ne rayin da kake ne a iya baqara sai da ya baka misali wajen biyar ya kaje ya raya ya kaje ya raya tunda kan mutanen wayannan mutane mutanen annabi Musa da suke kisan kai banu Isra'il tunda kan za ka fara baka misali fa kunna dribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun akan gado kawai wani ya kashe wani yana so shi ne magado yake kuma ya ajiye a kofar gidan wasu rigima ta balle shine manyan suka ce ba da annabi a zakanin ku ba a je a kai makara ana zuwa da aka yi annabi Musa alaihi salam shine annabi Musa yake to yake to ku dakata wayi na sauka yake to ga abin da za ku yi Allah mana hukuncin sarki ya ce a je a yanka saniya to kaga suka yi wannan balokolan nan da kake ji kenan suka yi da kanje abin da zai faru ya ba su ji wani kala Ibrahim a rabbi adini kai ba su yi mauta alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbihi su misalai ne ne da Allah yake rayawa kashewa kuma ya raya daga suna daga mutakarda wurin dora su sai yake cewa bala bari wannan magana innahu lallai Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in qadir da iko ne akan komai sai Allah yake ولو سيعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون Allah yake wa yawma yu'radu alladhina kafaru fatina ranar da za a bujiro da waɗanda suka yi kafir alan nar zuwa ga wutar jahannama su ganta ido da ido ranar da za a bujiro da su zuwa ga wutar ko a bujiro musu da wutar sai Allah yake alaysa hadha bil haqq ga wuta ga su sai a dambe su a ce to wannan ga wutar ba gaskiya ba ce da kuke karyata ta a duniya qalu bala wa rabbina sai ce ba haka bane mun rantse da ubangijin mu gaskiya ce qala sai Allah yake to fadukul azab ku dan dana azabar ku jiya take bima kuntum takfurun saboda abin da kuka kasance kuna kafircewa sai Allah yake فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ فهل يملك إلا القوم الفاسقون Allah madaukakin sarki yake fasir kai hakuri ana hakurkutar da Annabi alaihi salatu wassalam kama sabara ulul azmi kamar yadda ulul azmi suka yi hakuri shine annabawan nan guda yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratul azab da suratul shura sun kawo su wa idza qadna min annabiyina ko wa min qawmin nuhi zuwa kalbi da kuma shara'a lakum min dini ma wasalihi Ibrahim yawwa saboda haka wayannan surorin ayoyin guda biyu sun bayanin su ayi ulul azmi Annabi Muhammad Annabi Ibrahim alaihi salam Annabi Musa Annabi Isa a mutewa Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wayannan guda biyar din sune ulul azmi min ar-rusuli amma abun mamaki a malaman tafsiri akwai wanda suka ce duka annabawa su ake kira da ulul azmi amma da shi ne mai rauni rauni domin abu ka kalli abin da Allah yake barka da aya cewa ya kai hakuri kamar yadda ulul azmi suka yi min rusuli ma abota azama masu kwazo cikin manzanni suka yi wannan hakurin wala tasta'jil lahum kaka yi gaggawa kaka gaugauto musu cewa a kai musu azaba ake jira annabi alaihi salatu wasalam kaga abin da zai rufe ma magana ta biyu shine da Allah yake um, da Allah yake wala takun ka sahibil huti ko haka Allah madaukakin sarki yake kada ka zama kamar ma abokin kifi me yasa ai kaga annabi Yunus kaga hakuri yayi a wannan lokacin sai Allah yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka zama kamar ma abokin kifi da kaga hakuri da mutanansa kaga annabi Yunus ba ya ce wani da azumi kenan domin an gaya ma su sabaru sun yi hakuri ko kuma annabi Adam ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قرر كده mun yi alkawari zuwa ga annabi adam alaihi salatu wasalam da abin da ya faru annabi adam da hawa wa aljanna amma fa nasiya fa nasiya ummatu ko sai manta Allah yake walam nasib lahu azma ba mu gane shi cikin wato ulul azmi ba dan sai ya kare shi ya wannan ayoyi guda biyu sai sai su nuna ma ta farko ta fi dalili yawa shi qur'ani kamar da shi yake yawan fada a cikin azwaul bayan wato ya fi daɗi idan kana gane wasu ayoyi kuma idan za ka iya aro aya ta fassara ma wata to za ka fi gane shi da kyau za ka fi gane shi da kyau to saboda haka kaga ulul azmi su ne zai biyar din nan suratul shura da suratul masuratul azab shi ne to sai Allah yake ka annahum yawma yarawna ma yu'adun kai ka ce wato ranar da suka za abin da ake mutu alƙawari lam yalbasu ba su daɗe ba illa ta hada ba ɗan wani lokaci ba min da halin na yi lokacin da suka yi su karo da azaba kuru-kuru yadda suke kai ka ce ba su zauna a duniya ba duk shekarun da suke yi wato fatin gwargwadon awa ɗaya ko biyu ya Allah ya ce bala ai hada balagun wannan kabar ne bukta radin an shafe hada balagun wannan wa'azi ne da aka isar muku fa hal yulaku ai wa ma yulaku Allah ba zai halakar da kowa ba illa al-qawmul fasiqun in ba waɗanda suke fasikai ba waɗanda suke suke fasikai dai take da ayat cikin suratul nazi'at ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha an gane ku abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan ka wanda muka yi kuskure Allah ya je mana akwai darasai da za mu koya kafin su ɗaga mu da ya takardar mun koyi darasi da yawa a cikin sura amma za mu faɗi don mu sa sati mai zuwa mu shiga sabuwar sura wannan sura sai a farkon da mu faɗa suran ta sura ta akaf an samo sunan ne daga ya cika to bari mu faɗi ko biyar ne sai mu hakura an samo suran daga wannan darasan da za mu koya mu tsallake wa'incan tun da mun faɗa shine manufar halittar sammai da kasai mun ji a wannan sura sannan mun ji yadda Allah yake amsa addu'a in amsa addu'a na wato amsa addu'a na Allah madawwaci da shi yi wa bayin yana nuna lallai akwai ubangiji ka roki Allah ya amsa ma cewa akwai ubangiji sannan shi wa sai mana bayani akan tsananin kin wato gaskiya irin na mushrikai sannan shi wa sai bayani akan gaskiyar annabi alaihi salatu wassalam sannan ta fito da manufofin alkur'ani da isar da sako ga manyan mushrikai sannan sura tana bayani akan girman matsayin iyaye da wajen su yi musu biyayya wannan sura ta gaya mana haka sannan an yi bayani akan mafi karancin lokacin da ake daukan ciki kamar yadda muka faɗa a cikin sura cewa wata shida ne sannan shekara arba'in shi ne lokacin cikar wato karbi in dai mutum ya shekara arba'in to kowa ta zo masa kuma a nan Allah ya ji aiko annabawa mafi yawanci banda kaɗan daga cikin su da aka aiko ba su kai wannan shekarun ba sana addu'a ko ba ga ɗa lallai ana sa ran Allah zai karɓe ta idan in ba ya biya ne wa kansa addu'a to ina ga za mu tsaya haka tun da sun bari lokaci ya yi wannan suka faɗa daidai Allah ya ba mu kawai ko wannan wata kadawa ka turo ana tambayar wasu da suke tambayar suna cije da fama su da alƙasin kwana biyu baya zuwa yana da gaskiya ya dan ji kamar yadda aka ji wannan kafa to amma dai yanzu kusan labarin da nake na tare ni gaskiya ba san cewa yana da wani matsala ba amma muna fatan alkhairi ne zan ji da ji cewa ana cije da amma dai sanin da ne lafiyar da lau in ja Allah ta'ala ne yi ayyuka ne ne da gobe kika ta kanka wannan shi in ja Allah ta'ala shi kuma wani ne tambaya ai mun fada din kwanaki shi injiniya da ba a ganin sa injiniya na mu dan dai aiki ya samu yana fatakura yana tunin da nan aikin da ya koma saboda haka ya zama ya mu sai a koma yawa wai injiniya na neman na neman malamin da zai rage ake ne shekul islam a yi wani malamin ne sai koya ba karatu a duk jiya da za a yi da Allah ya masa jiya wai inda shi ba zai iya zama su je karatu ba sai shi ne kuma wai shekul islam a yi to wani malamin zai duk ina kuma za su je karatu karatu injiniya wannan ya ba lalle kawai ka yi hakuri ka zauna kai kuma inda dama kullum abin da yake yawan faɗa ke nan duk ɗan bibiya sun ce sun sani ya sha faɗa cewa kowa ya tsaya ya yi saboda kowa bai san inda zai samu kansa yana yawan faɗa wallahi in an zauna da shi cewa abin da yasa yake so kowa ya rika sa hannunsa a harkar cewa ba ku san yadda ya fi zai samu kansa wata ran ba kuma ga shi nan to Allah ya ce mu je mu ji dan bidiyon da yayi da ba dan haka ba tafiya dan duniya ai kasa za a fara gwangwar so da jigo ne a tafiyar injiniya baya kasa kasa duk abin da ya zaɓi ko mai hiddare wallahi da ya yi hiddare yana cikin mutanen da yi suke karfafa ta matuƙa sosai kuwa duk abin da ya zaɓi shi sa ba da Allah ya sa kun yunkuro ba to da ni bala'in jiɗi za a samu Allah karatun za a tabi wanda rashin da rashin amma Allah ya taimaka su akwai injiniyoyi da yawa ga shi nan muna fata Allah ya saka musu da kai na kan kaji ba har yanzu gurin injiniya to kaga baka baka guru baka cikin lajina ne wannan mun ta kai da aiki to kaga har yanzu shi to da har yanzu shi yake tura ba karatu ko ni da a jirgin yanzu ba akwai matan da za su biyo su gini cewa suna son tura kaza kawai shi yin ceto zai tura musu lambarin duniya ceto zai tura shi zai wannan aikin ba ya zai da ganda ko kaza muna ba da Allah ya saka masa da alheri abubuwan da yana alheri Allah ba ku ci zai ba su gada muna roƙa Allah da jina su dawowa akwai wannan baiwa Allah da suke dawa addu'a cewa ta samu gola ne takaddun ta na ta makalewa a wasu wurare to addu'o'in jama'a suna shiga domin yanzu takaddun sun maza har sun kira ta inganci za ta je ranar laraba to ana so a ƙara masa da addu'a insha Allah ta'ala daga nan ma Allah ya rufe idanun ta kuma wucewa domin da roƙa Allah mu da cikin da shi wanda ya yi ta wani abu gaba na alheri ya zo wanda yake jin tsoron tsaya wata Allah da wani jirgi ya shi ke masa rawa. Muna roƙon Allah ya tuna ni da wata tsohon da marwarsa. Allah ta zaune da kwanu lafiya, kawai da lafiya ya da su da Allah ta wani lafiya, kudin da lafiya na ta yi masa lafiya. Da abin da muke jin tsoro a rayuwa Allah ta ije mana. Iyayen da malaman da suka zama da yake Allah ta ije masa gafa. Muna roƙon Allah ya tuna ni da tsayawa da tsohon da marwarsa Allah ta je mana bukatu muna da sai. Akwai wani ma'abokin karatun jima'a nan ya fara samun fara amma haihuwa yau ya sami don muka ji ne mana kuma an gudu ya samu ya ta ji yana bukatar yin barka da addu'a kuma da kuma Allah ya mata albarka Allah ya kuma da ji ya wasu ya dauka Allah ya sa ya kuma da ji ya ta ji kullum muna roƙa Allah da suna yin da tawa da tsoron da muka buka Allah ta nuna mana gaskiya gaskiya da ta ba mu kumbinta Allah ta nuna mana ƙarya ƙarya da ta ba mu kumbinta mata domin da zama ne ake ciki Allah ta ba mu ana Allah ya kuma da ji ta kai imanin اللهم اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وجعل المتقين اولياء وولي العظيم واولا وجعلهم على دوام الايمان عبادا ولم يكن ما الدنيا ولم تجد عيني الا تبشر سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين Thank you.